سيدنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه وعلى تأثير له الكتاب لا يمشي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت انك انك انت السميع انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وامره والخاتم لما سبقنا في الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara dawo da mu wannan anguwa da ke tabban baki a kodace waɗanda suka taso ko daga mashina ko suka taso daga wani da suke shiryawa a nan anguwar tori domin a gabatar musu da maulidi a wannan anguwa wanda ɗakunan ya gabatarwa yake cewa kar a manta da wanda ya asanta wannan moshi marigayi wanda samun idan ya asanta kai anguwa ne da fasin wannan anguwa da moshi ba shi ya asanta yanzu haka kuwa ga shiyar dadan wannan aiki da ake yana nan yana isa wajen shi muna kira da magabinta da na bayansa da su kunkune shi hakan muna kira ga abokanansa da aminansa da sauran mutanen anguwa kada su bari wani aiki da ya asasa ya tsaya a nan ya ci gaba domin shi ma a shiyar masa da lalata jikin da gaba muna masa addu'a muna kuma dukkan mutanen anguwan wanda suke da hannu da agaji na ganin wannan dama ya kasance yin da shekara su mun gudu wa Allah subhanahu ta'ala akan wannan sannan muna maraba da babban bakon mu sai da shekhe shima a dashi wanda a jiya mun gabatar da shi a wajen gudu da aka gabatar kuma shi sananne ya taɓa zama a wannan kujera ya taɓa zuwa wani anguwa ya gabatar da wani muna mishiwa ba tare da tabbata waɗanda suke tare sannan muna godiya da an ta gurin wannan gayyata a gabanin ya hau kan wannan kujera ina muku sallama a madadinsa gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da ke wannan mulkin shi ne na ma'aiki a yin da zafi wa salam wanda shi ne zai kuni wannan bayani amma akwai mawudu'in da shiya aka bawa malam musa sahaba wanda aka gaice shi wanda kuma ya samu matsalar mota a jarin gobe samu ya ika ba to shi ne yake ganin ya kamata a yi lokaci a kan mutudin da aka baki mai zaƙin Muhammad Rasulullah wa Nabiyya ma wanda wannan mutudi kokari ne na hada ma'aiki alaihi salatu salam da sahabbansa a kan guda yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su a kan guda سيدي محمد رسول الله سيدي والذين معه سنعلم الله سبحانه وتعالى بيده في قوم معيتي عليه الصلاة والسلام سوى أنا كان وكلم في قومي أسيم التوراة أسيم إنجيل الذين يدونه مقبولا إنه التوراة والإنجيل هكذا صحابته رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ثم يصف الكافرون شكم من الكافرين جيد والذين معه تلك الكتاب الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبلغون فضلا من الله ورضوانا فيما في وجوههم اثر السجود في ذلك مثلهم في التوراه ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شفعه كما يتعتني ويصيب الجماعي يجعل الذي يجدونه مكتوبا إنه في التوراة wani ji domin haka ne ko ina Allah subhanahu wa ta'ala yake yaba wa sahabban mutum sallallahu alaihi wa sallama والذين معه دسيبوتي daban-daban yake musu bishara da gidan aljanna wani waje yake ulai ka hum rashidun wani waje yake ulai ka hum sa'idun wani waje yake ulai ka hum muflihun wani waje kuma zai zo yake ulai ka hum sabihun haka na Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar musu da adala cewa gaba ɗayan kurare ne da ta'adili irin nasa da ta'adili na Qur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan munafikai yana cewa ya hadithuna ya hadithuna lakum bi tawassul anhum fa in sarfu anhum ya hadithuna billahi lakum bi tawassul anhum fa in sarfu anhum fa inna laha لا يرضى الكون فيه هذا سبحانه وتعالى yake cewa munafikai suna rantsewa dan ma'aiki ne ya gada su dan mummunai su ya gada su sai Allah yake cewa idan kai ya gada su to Allah baya yarda da munafikai ba kai duk da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa Allah baya yarda da munafikai baya yarda da munafikai su kuma yake wasabiqul al-awwalun min al-muhajirin والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wannan kan ya tabbatar da adalci ya yi shi ba ya yarda da haskai kuma ya zo da faɗi sunci guda biyu na sahabban manzo min al-muhajiri wal ansar sannan ya tabbatar musu da yarda ne wanda yake nunawa wanda yana nuna cewa sun ba sa sahun haskai ba sa kuma فهم منافقين لنوال ذلك تعالى عليهم اجمعين هكذا الله سبحانه وتعالى يجي ثبتت kasancewar su gaba ɗaya ɗin aljanna kasancewar su gaba ɗaya ɗin aljanna yubarcin rabbuhum rahmatun minhu wa yuwan wa jannat lahum fiha na'im muqim haka na ka tura kare ki cewa la yasawi minkum la yasawi minkum من أنفق من قبل الخلق وقاتا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فمن ينفق من الشمول لأمور الله سبحانه وتعالى يمنع سوى وأعدين كالسعادة ولا إيمان yayi infaqi yayi jihadi da fannin aikata maka da kuma wanda yayi imani yayi jihadi yayi infaqi bayan fatihin maka ba a ɗin kasu waɗanda suka yi gabanin fatahin makka su ne suka yi suka yi yarda amma ta yi shi ne kullum da aka ba su kusa kowanne su gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu wa'adi alkawari da su kai aljanna ne wanda shi ne abin da Qur'ani ya tabbatar sannan kuma cikin Qur'ani daga bakara har zuwa nafi babu din da aka aikata sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam sarkama daga alif lam mim har zuwa cikin jinnatul nafi babu wata aya da ta aikata sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam idan kun hada ma in ayoyi da sun karanta wadanda suke tabbatarwa sahabban manzo gaba daya adalci illa ya ka abinda galibi mutane suke samun matsala shi idan sakon da kusan da za mu yi sama a gare ni to yaya batun waɗanda da cikin wasu sun yi zina wasu kuma sun yi zata wasu kuma sun kashe mutane sun yi da rafin yi ba a cikin baya a nan shi duk wanda da ke sanin darajar ma'aiki a yin salati ko kaza shi ne yake gani haka domin idan imani ko da alfa da zama ne imani ko ingancin imani idan ya haɗu da ganin fuskar ma'aiki na shekan dana to wannan imani ko ingancin sa ko da alfa da zama ne imani in ya haɗu da ganin fuskar ma'aiki na shekan guda ɗaya ba sai girman imani sai mutum ya kushe kuce da kuɗi ba da kuma ba saboda imani ya haɗu da ganin fuskar ba ya ke an yi karatu ba wannan mutane hiyya wanda bukari masu aikin da sabon rubu kasar ba mu alisara suke ran cewa ko kuma suke jahilta suna ganin cewa ganin fuskar ma'aiki da tsayuwa a gaban da kai ba su san darajar wannan ba ba su san kimar wannan ba domin haka yana duk lokacin da imani ya abu da ganin fuskar ma'aiki ko da ganin da ta kan ɗaya ko ni karancin wanda ya yi imani zai imani ya girma ya faɗaɗa har ya zo ya wuce dutse uku girma amma idan imani babu imani ko da ɗan gangan ne to ganin fuskar ma'aiki ba zai amfani a wannan lokaci ba domin haka ne su abu na har da sauran kayanar da suke yi zamani da ma'aiki a yi da su da imani su bai musu amfani ba ko ganin fuskar ma'aiki bai musu amfani ya janyo musu da imani ba to ba na iya ganin cewa akwai wanda yake da jara'a da jarumtakan da zai zurfi a sakon manzo akwai wanda za a rasa imani da za a zarra cikin zuciyarsa to idan kuwa aka samu wanda ne zamani da ma'aiki a yi da za su aka rasa imani za a zarra a zuciyarsa to sai ne ya kasance guda su ne ya kasance da imani da ma'aiki a yi da za su ba to domin haka ne za ka ga cewa in ka ci bibiyar abubuwan da ke gudana tsakanin sahabbai gaba daya hukuntan muawiya hukuntan amru jihar wanda a yin ake aibar da su idan ka duba duk wani abubuwan da suke gudana gaba daya to za ka zo ka gane cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama akwai sahabban sa masu yawan gaske wanda aka ce aka san su da wasu ayyuka wanda zahiri ka ba gare ne wasu ayyuka ma zahiri ne amma saboda alfarman manzo ta sallallahu alaihi wasallam saboda girman ganin fuskar ma'aiki alaihi salatu wasalam saboda girman hada ido da ma'aiki alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wa ta'ala ya da ido ne ya mai da su tamkar ba su komai ba abin da zai ba ku misali mafi kusanci shi ne hafi a dubarta hafi a dubarta a inda ya aikata da wajen wasu maka ya rubuta wasiƙa na dubu ya yi shirya da wata mata ya bata ta yi shi ko wasiƙar cikin gashi da saboda kada gane wasiƙar tana ɗauke da bayyana wa kafiran makar cikin shirin shafon rubutar babbar kwakwala cewa za su zo su yaƙi maka wannan aiki da ikin bakin malamai inda ba su hajji manzo da yanki wannan aiki aiki ne wanda ya ke yanka da ikin bakin malamai a lokacin da zan tafi yin mutumai a tashe ta ba a kafirai su tashe kayan ta domin haka ne wani babba da aka gano har a gidansa sai za a yi tabbata ya yi wa ma'aiki da an yi da an yi wa kuma ba har da yi kuma abu tare ma'aiki da da kimin da shi ne kayayin da sai ma'aiki ne cewa kuma za ta a da kake gaggawa a tambaye shi ne da kuma da ya masa cewa sai ya jasa masa da wuya cewa ya yi da sai ma'aiki a yi da za yake da sai na umar da Allah ta'ala a an shi ne cewa wa hadda aida al'ama ta jiri ya kuma da Allah la fasala ala ahli badani fa qala umar ma shiku wa qad sabrtu lahu yake umar wannan abin da kake so ka zartar din shin ko ka san da Allah Allah da ya duba irin aikin da mutanen bazan suka yi sai ya ce muku sai ya ce muku ku je ku abin da kuka ko kuka ga dama na da fasala abin da kuka yi ba kwa ya nace ga kwanta yake cewa bai san darajar dan badar ba bai san darajar sahabin manzo ba sai a wannan lokaci mutum ya yi rita ya yi aiki rita wajen da gari sannan kuma a zo a ba shi uzuri au ko kuma mutum a ba shi dama a ce ya je ya abin da ya ga dama ya fata masa ya yi kuka ba su kafa haka da sai na Usman radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya jahaza sai su kishra zai su kusura da sai na Usman ya jahaza sai mun ne ke cewa ma zarra Usman ma fara ba duk abin da zai na Usman ya aikata daga yau ya aikata ne da zai kuma zai kuka da zai kuka da shi komai ba haka nan wani sahabi ne wurin nan ko kan da ba ta ba sai shi a fa a fa kun hada ya Rasulullah yace na yi zina akwai hakki a kai na ya ba aiki Allah sai ma aiki ya juya ya nuna da shi ba sai ƙara komawa gefe da ya ƙara cewa a farkon hada ya rasu lalla akwai haƙƙi a kai na nayi na ya aiki a kai duka da shi ba sai ya ji da aka yi kama aka shiga sanda shi ma wannan sahabi sai ya yi baya ya ji aka yi sanda gare da aka fita kuma a masallaci ya yi bayan ma'aiki a yi salatu wasalam ya ƙara nana abin da ya faɗa sai ma'aiki a yi salatu wasalam ya cewa وأنت ليس معنا كي تبدا تعريف المؤمن من تبدا بكل كي كي تعريف المؤمن سيأتي سيأتي اذهب وقد غفر الله لك سيأتي كيف تشرك الله سبحانه وتعالى يا رب قدامك يقول لي كلمة صلى لوكشي بلاجيجا ما يجي عليه صلاة وسلام ومن صلى لوكشي بلاجيجا ما يجي عليه صلاة وسلام سيتروز بلندي mai kuma a wata aji ya zama da ba ku hanci a kan da ya ana ya za mu samu ba. To kalloli na kori nawa don ku sami wani sabon mun musamman ba ku da ba ba suke suke yi ya ma'aiki a mai sana su ba. Domin haka ne wani sahabi ma da bai shi ma wanda ya kuɗi kanka sai wani abokin ka wanda yake yi ne shi suna kare yake zuwa yanzuwa da lalurari wani da wuta ne da amma ya san da ya kai sai dai da amfani da yake da amfani da yake da shi ga aljanna amma hannun da a hade na'am sai da wani ba Allah ya ce wala tasmu anfusakum inna la kana tuqatima wa man sanzali fa ummu wa al-mujahid tasawwur fi nara Allah bai bayan da mutum da yake shiga cikin sa kuta bai bayan da bane shi da nan sai ne ya fara haka yake ne ya sake ya ga kayan aljanna sai shi ne lokacin da lam tusna wa adam zarrahi malaikun azaba su da zo suka kama ni za su shiga jinda sai malaikun ba suka gansu sai wani babba da da shi ne wani wani wannan goriya za su yi sai wasu suka ce musu ai dan mutum ne ya fi shigan da za mu kai shi da sai ya ba ku san da ta hajji wanda Allah ya yi zama za mu yi zama dan da shi ne shi ta ne ke yi ba ba ku san da ta hajji wanda ba ne to da ne ke da wannan suna nan da yawa wanda suke nuna cewa ba jeji da jirgin kuka da sabon mutum da babban mutum da masu da kuka wani da mutum da mutum da yi da kan domin ke kuka sabon mutum da babban mutum da ma yan gatan Allah ne Allah kuma mu tare da ya canja musu hukunci ya karɓi hukuncin da na su daban hukuncin sauran al'umma ya ku bayan su kuma hukuncin su daban kamar da aka tsani tsarin ke canjawa manzo sallan da sallan a hukunci ya zama ko hukuncin da daban hukuncin da daban ko shari'ar da daban shari'ar da ma daban domin haka za ka ga cewa ma'aiki a cikin zaki wata ran ya auri mata ta abin a gare mu sama da mata su haramu ne haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka yake cewa kuji mata sha mun kunna wani kuni wani kuni ne ga mata sha za ka ga cewa dan ba ba ta aiki da tare shi kire da wannan kirki wani da yawa wanda aka yi mun da shari'a da aiki da kuma shari'a ta ta sauran al'umma hakan a abubuwa da yawa Allah ya bani kare mun bata a hukuncin sahabban sahabban rubuta babba da kuma sauran mutane gaba daya a irin ayoyi da suke zuwa a cikin Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala idan ka ga ayoyi sun zo suna magana kan sahabbai da suka tabbata da sallama ya kamata idan kai ba ka san tafsiri ba ka yi tafsirin wannan ayoyi ka san me ake yi domin idan ka ce za ka fassara waɗannan ayoyi kai tsaye to da Allah za a kawo maka wasu ayoyi daban a cikin kuma daban ka ba za ka iya warware su ba in ko kake za ka warware su to za ka zo ka aikata da ayyuka da za ka yi salamu da kanka ولكن آية هذا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ومن آية تذكر ذاك الذهاب المنظور ومن آية تذكر ذاك سبب تذكر ذاك يقول يتذكر ذاك ما يجي عليه الصلاة والسلام aya idan ta sauka a kan sabar kumari sai bayan ayar ta sauka kuna aiki aikin wannan aya ke fara domin haka ne wanda suke tarbiyya da wani inda da sabbin wani yin wani ansabu wani azabu abin da rikin na abin da ba su da yi un azabun da wannan aya da suka ga wanda suke jariya da wannan sauka ba a ba a ganin kula da kusan jiya da kuma ba su haƙƙi sai jiya a kan su dan duka da wannan aya da suka ga domin da wannan aya da suka ga baya aiki akan sahaji da aya da suka ga akan sa saboda shi sahaji ya yi abin da ya aikata da wannan aya da suka ga wannan mutane ne ya wanda lafiya wasu kafin ruwa da labarai kan hujja da wannan aya cewa wani wannan aya tana nuna ba dukkan sahabban mun mun da kuma ma bane a gare domin na da suwan da aya ta yi ta abu ba shi mun tare da sanin cewa aya ba ta fara aiki ne da kuka shi kuma sahabi ya yi wannan abin da aya sun kuka da bari aya sun kuka ne na'am abin da ta kuka wannan shi aya da ta gabata fahimtar zuwa an rubuta inna da ala ya da alƙur'ani da shi sannan kuma ta ya ce ni da rabbi an zuwa ba sannan abu da su fa'adin anan ya zo ne da kira wanda ya aikata wani aiki kuma an riga ya an dai a larabci ba a cewa ja'a zaidun fasiku sai ya ce ja'a zaidun lil fasiku idan malmuti ko mutum ya zama ko ma'arifa dole ne duba kuma da kake yi ba a lokacin da ka ga kifa na kira to lalle maudu'i dole ya kasance na kira ne shi wannan sahabin an riga ai an san shi amma ba ce in ja a kubul fasiku ba ba ce alfasiku ba in ja a kun fasikun da na kira haka na abu na uku Allah subhanahu wa ta'ala san da yake cewa wa'alamu anna fikum rasulullahi لو يجيبوا في كثير من الامر لعنيتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. باين ياتي ان جاءكم فاسقون سيأتي وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. wanda dalili yana fuskantar sahabban mulkin sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya ne Allah ya ki mutu kafirci ya ki mutu fasikanci ya ki mutu kuma sako saboda zunubi kala uku ne zunubi na farko kafirci istighfar da shi ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah duk wanda yake dauke da zunubi kafirci ba za a gafarta masa ba sai in ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah zunubi nau'i na biyu shi ne aikata manyan zunubai kaba'ira wannan su kuma sai ka tuba tukuna Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka sannan kuma zunubi na uku shi ne kananan zunubai wanda ba su kai kaba'irori ba wannan istighfari ne yake sa a gafarta ma waɗannan nau'o'in al'ukun الكفر والفسوق والعصيان كفانا الله سبحانه وتعالى يتياكي وصحبه صلى الله عليه وسلم wannan ne zai saka gane cewa in ja a kusa cikin dinnan ba ana nufi sahajin manzo sallallahu alaihi wa sallam bane ita sahaji ake nufi ba na ce walakin Allah karra karra walakin Allah karra ilaykum kufa wa hukuka wal bidyana walakin Allah زينت قلوبكم الايمان كره إليكم ال- حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان كان سبحانه وتعالى بين يحكمها نعم haka ne hadisai da ake amfani da su amma wasu sun hatu bagiya cewa amma wasu shari albagiya na su ke da shi wanda kuma mu'awiya da wadanda suke tare su ne suka gani ne saboda haka mu'awiya da wadanda suke tare albagiya ne a duk lokacin da hadisi ya zo a cikin hadisan mutum sallallahu alaihi wa sallama ba a fassara hadisi baya daya a baki duk ba da sun yi ijimani cewa idan hadisi ya zo a bari sai an nemo hadisai da suke magana a kan wannan bari gaba ɗaya an haɗa su suna za a sassara wannan hadisi sai dai idan a wannan bari babu wani hadisi ko wannan hadisi kuma da kuma sun yi suna cewa babu wani babi na addini wanda hadisi ba ya ɗaya na shi ne akwai babi ko mas'ala ta musulunci ta addini wanda ba ba ba mu hadisi ne zan ci a kai ba wanda ba da suke ijtihadi ko suke ijmani ko suke qiyas a kai amma ce wannan matsala ce ta musulunci hadisi ba ya ɗaya ne za ki yanzu malamin musulunci suke ce ba su da matsala sai dai wanda babu hadisi duk matsaloli za ka zo ka samu idan hadisi ne magana akan mawdu'i a kan matsala da za ka samu wani hadisi na daban ya yi magana a kan wannan mawdu'i da wannan matsala to sai ka hada hadisan guda biyu ko uku ko na babin gaba daya za ka fahimci ina wannan hadisi ya doka domin ma da kiyar da ba ni wanda shi ne yake amma kun tafsiru fi al-babiya shi ne kuma yake illati hadha kullun لأن لأن الله يسلم في بين الطائفتين العظيمتين من المسلمين. وكان ولا بين الفئتين العظيمتين من المسلمين. saboda haka idan ka fassara wannan aya amma ba ta kuma shi ta bakiya to kada da wannan hadisi dai ku kada mun da wannan hadisi الذي هذا سيد لأن الله يسلم في بين الطائفتين العظيمتين من المسلمين. معناه manzo sallallahu alaihi wasallam wani dabbai na hasan yana kankani ya nuna shi ya ce wannan kannan nawa jagora ne shugaba ne da Allah Allah subhanahu wataala zai sulhunta wasu bangarori manya manya guda biyu na musulmai da shi wannan kannan nawa haka kuma ya kasance sai na hasan shi ne ya zo a wannan rikin fahimtar suna tsakanin sahabbai sai da ya ɗauki dakarun sojoji masu yawa wanda ma'aruya da waɗanda suke tare da su idan su yaƙi wannan dakarun sojoji ba saboda yawan su sai da ya je gagga shiga jam sai ya aika wa ma'aruya da kaya ya ce na zo da wasu dakaru ka tura a gani za su iya yaƙar waɗannan dakaru da sojoji ma'aruya ya tura ya zo ya zo haka ga wannan dakaru wanda ya tura ya je cikin shi sai na hasan ya zo da sojojin da ban za su iya yaƙan su ba shi kenan sai da muawiya ya aika masa ce waɗannan dakaru da ta zo da sojin nan to ba za su iya yaƙan sa ba shi kuma sai ya ce to jama'a kai ka ce ga jama'a ce ga a yau din nan ba zai yiwu a ce akan sayyidina hasan akan hasan a ce an zubar da jinin musulmi kwaya ɗaya ba a ce a kai na an zubar da jinin musulmi da ke ce wanda ba zai yi ba saboda haka ya zo ya janye mishi ya ga mishi da imara da jagoranci gaba ɗaya wanda abu ne ma da tarihi ne shi'a da na sunna in sun tabbatar da haka cewa sai na hasan ya janye wa sai na mu'awiya jagoranci wanda idan mutum ya ce wani sai na mu'awiya da munafurci ko sai na mu'awiya da ananne ne ko azzalimi ne a duk da kamar wannan wannan tuhuma ba kowa yake duka ba sai dai na haka zai ke duka نعم saboda idan ka ce sai na mu'awiya da munafurci ne menene hukuncin wanda ya bar jagorancin musulman duniya a hannun munafurci idan ka ce da ananne ne ne ne hukuncin wanda ya bar jagorancin al'ummar manzo a hannun da ananne idan ka ce azzalimi ne ne ne hukuncin wanda ya bar jagoran al'ummar manzon Allah a hannun azzali kaga kenan wannan kuma kai tsaye ko kan ko da kudin ba yana komawa kan sai na hadda radiyallahu ta'ala anhu فنسيت إلى أحد الأمة كممنشا جنا تنزيل جسمي يوم كان يوم لانا فكان تحضر من دون حتى تنزيل الشافعي نعم سيدنا حسن بيجي حتى الواقع الزراعة يأتي الجنوب وكان فكان زبير بطلحة بسيدة عائشة في المقابل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أجمعين بيجي حتى سيدنا حسن sannan da yana hakan da shi na da aka yi dukkan yaƙe yaƙe wasu biyu tsakanin da yana ma'aruya da zai na ajin da zai na wata duk da shafe duk da wasan ma'aikatan abubuwa da ba ɗaya a kan gidansa a gabansa kuma ya goyi zai ne jagoranci ya san wa zai na ma'aruya to wanda bai yi zamani da wanda ke fice da fice ba in ya fito ya ce shi bai yarda ba جدا بيننا الحمد لله ترجع يقول الحمد لله قاوية فينا قاوية العلمين منافسين الزالين جميل بالغلطة يسمى موعد الذكر أنت معاوية الحمد لله سنة وسنة أنت الدين سوى الدين كاد أهل البيت سبيلنا أنت إجماع الاتفاق فيما جابورا في جابور أهل البيت نعم
إن جابورا ko don jin kafin da ne da yankin ka hadisai kake da an san sai na faruwa ko shi a zalimi ne ko na cikin to shi wani shi da shi ya ya jin wa sai na faruwa din imara da jagoranci نعم
sai dai ka ce ba ka yarda ka kuma hukunci da sai na hasan ya yi ya yarda ko ya zarta ba to saboda haka tun da wani waɗannan bishiyar-bishiyar zuwa wadana aka tsarin kare ya bayyana hukuncinsa وإن طائفتان من المؤمنين اتخذوا فأصلحوا بينهما نعم فإن بغت إياهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأحسنوا من الله يحبكم المسلمين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوتكم واتقوا الله لعلكم ترحمون shin yin ko kai ko wani yana da cewa wani hukunci zai zo ya kan yanzu tsakanin ordinary musulmai ordinary musulmai ke yake nan ko da mu ba ko wani bane ba mu da imani ba mu da ibadu wani hukunci ya kasance a kan mu idan ya ya gudana tsakanin mu wanda ake yaka da wanda yake yaka duka yi an kusanta su da su ba su imani wani bari fatani sai da yake nuna mu'minin ya tukunai yake kasance sai da tabbatar mun da su ba sai kuma ne su suka yaƙi juna ke nan yaƙan juna ne ba ya tsawon cewa wanda aka yaƙa da wanda ya yaƙa ba su imani kaga idan wannan ni da kai muna da wani hukunci mu ne fada ko bangare na da bangaren da muke fada Allah ya sifanta mu da imani gaba daya yake duka gumure to shin muna ganin wannan hukunci zai kasance a kan mu amma ba zai kasance da kayan da ya faru da da ya ba sannan wannan ayar da yake nuna mu'mini na saka rubin nan kar mu manta cewa ayar tana fassara mana hadisin da ya gabata amma mu tafsir mu ta albabiya saboda albabiya din nan a tsawon ne nuna babi shine fa in ba sarki za ku ma a al-ukhra fa qatilu allati tabghi ba sarki da tabghi ne to wannan shine ake cewa albabiya din abin da ake yi da wannan shine a duk lokacin da musulmi suka taru suka yi wa wani bai'a suka ce shi ne jagoran duk wanda ya yi wannan bai'a din ko yana da tawili ko ba da tawili malamin suna ce ne sahabin bakai نعم ba a ce miki kafiri ko munafiki ko la'analle suna ce miki sahabin bakai ne abin da suke nufi da sahabin bakai shi ne ya ki ba da bai'arsa ga wanda musulmi suka taru suke yin shi bai'a haka nan a lokacin da bangarori guda biyu musulmai suke suke yakar juna to bangaren da ba ni da gaskiya to wannan bangare shi suke cewa ahal baki ko da su kaɗan ne ko da su su da yawa ne in dai su ne ba su da gaskiya sai da cewa ahal baki sai Allah ya faɗi hukuncin su cewa bangarori guda biyu duka wanda yake yaka da kuma wanda ake yaka dukkan su murai نعم yake ba a tuni mu bayyana kuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي سيدي حتى تجيء إلى أمر الله وجه بعد ذلك يقول وسيدي بعد بيع الناس تنقياتك أي فقاتل الطائفة التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله sai ba a tsammanin muhimmin ba ta dani idan ta gani ne ke kuta kan da tsakanin adalci yake cewa ba su kuma da za a yi mutum musulmi yake inna barnin da nuna ya gwatu abin da ya sa yake inna barnin da nuna ya gwatu duk malamai sun riga ya sun san da cewa idan sunaye guda biyu suka zo da ma'arifa da al من المؤمنين عليك إلا المؤمنون كل والليل المؤمنين المؤمنون نعم فوقنا لكم شيء من الحقوق ma'ana abu abu da kuma akan nana da haka ne amma idan sunaye guda biyu suka zo na kira to na biyu daban ne na farko ma daban ne da shi an kan ce ni da mu'minina da kan ce ni na bal mu'minuna to ana inna mu'minuna ana nufin wa'ancan mu'minai wanda suka yaƙi juna waɗanda aka yi ba su ba da imani din to su ake yi a ganin duk wannan ɗan uwa kada yadda Allah bai ɗauke musu sifa ta imani ba haka nan bai yanke ɗan uwantaka tsakanin su ba wannan zai nuna maka cewa hadisin zai na aka yi da Allah ta'ala an wanda hatta ina cikin rawar suna na hajji balaga sai na ali aka tarfa ta zuwa ta kai miki wannan mutane da muke yaƙa mutane kamfin nan shi wai kafirai muke yaƙa ko munafirai muke yaƙa sai sai na ali ce ba kafirai muke yaƙa ba ba munafirai muke yaƙa ba daga ce musu su duniyar mulkin su sai ce ikwanu na ba zo a raina na'am ikwanu na ba zo a raina ɗan uwanku ne waɗanda da aka mana bai'a to kuma su dawo bai'a ba shi ne ba zo a raina فهذا أن الله إنما المؤمنون إخوة هذا سبحانه وتعالى يتبتر وانتكى فكانوا وحن بحكي يادا كما قول أكل كباكلا wannan ba Allah yana magana a kan hukunci ko da musulmin waɗanda suka yaƙi juna idan muna da gatar da in muka yaƙi juna za a ba mu sifa ta imani sannan wanda ya kai junan ba ya ɗauke wancan da tsakanin mu muna da wannan gata to yaya sahabbai da mu san ba su fara ya kuma to domin haka ne kar a manta Allah subhanahu wa ta'ala cikin sunayen da abin al-ghafir cikin sunayen sabon al-ghaffar cikin sunayen sabon al-ghafur cikin sunayen sabon al-afu cikin sunayen sabon al-karim na'am shin muna ganin cewa waɗannan sunaye na Allah cikin al-Qur'an da suna sun zo ne ba su da ma'ana ko ba su da aiki ma'ana Allah ba ne gafar da zunubai ba ne ya kira kansa al-ghafir ba ne gafar da zunubai ba ne ya kira kansa al-ghaffar ba ne gafar da zunubai ba ne ya kira kansa al-ghafur ba mai afuwa ba ne ya kira kansu al'afu ba mai karanci ba ne ya kira kansu al'adu ko al'adu to duk kuwa Allah subhanahu wa ta'ala al-zalim ne al-ghafar ne al-ghafur ne al-afu ne al-karim ne wane ne ya fi kowa cancanta da gafarar Allah subhanahu wa ta'ala ni in na aikata zunubi ne zai ne kuskure ne tunanin zaka ina da wata da tsammani ne karfi aka kuma hannun ta'ala zai gafarta ni sannan sahabin manzo wanda ya ga manzo tsoro-tsoro idanunsa in ya aikata zunubi da zai ba a masa tsammanin Allah zai gafarta masa wannan zato ne ko hukunci ne kirkiri da kuku da kuka to saboda haka ya kamata mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne gafara ne cikin waɗannan sunaye na sannan ba wanda ya ci cancanta da ya ci gajiyar gasarar Allah ko gasarar Allah fiye da wanda ya yi jihadi ya zare ta kofi ya yi jihadi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da wanda ya ga ma'aiki a yin salatu wa salam kwaro kwaro wa iyayensa a yau ne ta ga ma'aiki a yin salatu wa salam a mafarki to kai kan aljanna ne na'am a mafarki kawai ta gani to dai kai kan aljanna ne to yaya sahabin manzo da ya ga ma'aiki a yin salatin salam ba a kofar shi ba kai ka shiga aljanna kai da kai a mafarki kai ba alaman ne bane ba munafiki bane ba azzalimi bane kana nan kana kiran aikati na zama shi aljanna hujjar ka ta zama manzon Allah a wani sannan shi wanda ya zama manzon Allah ƙoro ƙoro da idanun sa shi kuma da annan ne ne munafiki ne azzalimi ne ba wani ne shi da ya ga ka adalci da mutunci ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ƙoro da na yi musulmi cikin su yake cewa fa ulaika yubajjilu Allahu sayyi'atihim hasanat akwai ordinary musulmai wanda da in suka haika da musulmai za a ga aiki za a canje musulmai su zama saulata in har ni ko kai ordinary musulmi yana tsammani ko yana gani zai yi ya kai wannan mutum da aiki da musulmi a bayar da shi daya a canje musulmai su zo su kasance da da kai to yaya kana ganin sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi da wannan gata to saboda haka ne kawai dole wani lokaci kada mu manta da cewa malamin duniya gaba daya sun kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin da sai na hasan ne ga ta kada ne bayani akan ta sai na ali a cikin ya fara wannan da ko alaina haka sauran malamai har da duniya gaba daya banda shi'a duk malamin duniya gaba daya sun tabbatar da fa'ida guda ɗaya shi alkafu amma da tarabai duk abin da ta gani yau ta na tsakanin akwai ƙarin da da kuma da ba'a a wasu asibitin ko ma'awiya ta amur da ta bangare guda abubuwan da asali da kuma bangaren sai na ali bangare guda wajen abubuwan da suka gudana gaba ɗaya faɗa ne wanda ya iyaye ka faɗa ya yi lafiya yadda ya zo cikin da bayan yarda da babban da suna faɗa su faɗa ne sai ne da wannan faɗa ya yi lafiya sai ne ka je ka kira abokin baban ka ta ke zaɓi da yake wakana a gidanmu. To haka nan faɗa tsakanin sahabban da dokokin da su yi suna. Domin haka ne aka tambayi da yin na'ari wannan za a nama su su nuni yin jirgin din nan da ya faɗa wannan. Sai ce wannan aya tana magana a kan abin da ya wakana tsakaninmu da mutane sham ne. Ma'ana tsakaninmu da sun faruwa ne. أبوك يا معنا سبحانه وتعالى بنزع والنزيف إخوانا كباتي وجوه كم الشيء إخوان أخاف كده كاتلنا نعم أكيد أكيد زي ما أجينا تزوج أحكا duk wanda yake bai yarda da wannan ka'ida ba shi ba zai kare bakin sa akan abin da ya wuka tsakanin tsakanin ba a ɗaukar da sallar da alfallar ba to za ku zabe shi ya fada shi ne domin zai iya shiga wata cikin sun da ba zai iya fita ba. Domin a yanzu da magana da muke tura ya faɗi mafi sun da yana haka. Me ya hukunci wanda ya wa zaɓi ko munafiki ko da anan ne tanazuri ya bar shi da wani shi abu ba da ya faɗa wannan hukunci ba. Sannan waɗanda suke tare da mu'ajirin nan akwai sahabban rundunar da suka halarci bai haɗu ruwa wajen ɗari bakwai tare da sai kan ma'ajirin. wanda kusan ɗari takwas kuma suna tare da sai na Ali. Waɗannan sahabbai hakikan su nawa ne sun bukari da mutum kake karantawa kana ta hujja da su. Sannan kuma cikin waɗanda suke tare da sai na Mu'awiya da za mu ta'ala alhu akwai asiri a Ibadi. Asiri a Ibadi din nan ɗan uwa ne. Ɗan uwa uwa ne uba ne suke tare da sai na Ali. amma shi yana tare da bangaren sayan na ma'aure a wannan da ke ku ga da idan kai ce dukkan da suke bangaren sayan na ma'aure a manafikin algarbe za ku iya yin wannan hukunci a kan asiri a dubari wanda shi ma ɗan uwa ne na sayan na hari haka nan abdullahi da ne a fasiri a dubari wannan ɗan gidan ji a fasiri a dubari ne shi ma yana tare da sayan na ma'aure a wannan da ke yana cikin tsarin da hukuncin da kai wa muawiya ta gudunya za ka iya yin da akan abdullahi da yake a masu a dubai cewa shi ma tsada ne da shi ma a zahiri shi ma da mutane za ka yi wannan hukunci ba ka yi wannan hukunci ba shi abdullahi da yake a masu a dubai kuwa bayan su je su je ya wuce ma hatta lokacin da aka yi wa yake muawiya yana tare da yake ka kada ta dai idan ka sani abin da ya raba shi da yanzu lokacin da yanzu zai je ya yaki madina abin da ake cewa har idan su arba ɗinnan shi ne da ya ce a kusa da za su suna su ba da ce to bari idan na koma madina ka yaki mutanen madina tare da ni ya kasance ka yaki madina ina tare da su ba ina tare da su wannan shi ne ya raba أقدام بأخذ أجداد الكتب التي في معاوية نعم هذا يعني في بحث معاوية فالرسول عليه الصلاة والسلام أي مجال أكيد أنا مجال أكيد معاوية في أمر الكتاب amma ya fi fi a jikin mu'ariya ba wanda yake kare shi yake bai kariya don shi ba ta hajji mai gobe da ba ta sama za mu ta kai ta a nan muna tare shi ne a rashin shi na arziki lokacin mutan rike jama'a kuma wanda ba su tabar ne da su da shi ne muka san tsawon da bayani muna ne da su da wajen ba da sauran jama'a masu kano muna a gayyatar su kai ke yin shekarun kuma da su zauna shi ne gabatar wani da ya shi da sanar da wani da